يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi wa ƙara muna ƙarewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kamu wannan rana mai albarka ranar juma'a goma ga watan rajab wato watan bakwai kenan wata na musulunci shekara ta 1446 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da kamaka zuwa Madina wanda kuma yana daga cikin watanni guda hudu wanda suke ashhurul hurum in gane ko watanni guda hudu da Allah subhanahu wata'ala sanya musu wato haramun ne a yaƙi a cikinsu in gane ko ko da kafirai sun matsa wato ba za a yi yaƙi a ciki ba sai dai in sun kawo hari gane ko amma duk abin da za a tsallake daga cikin wannan watanni rajab yana cikin watanni guda hudu daga cikin ashirul hurum sannan kuma wanda ya daidai da goma ga watan daya shekara ta 2025 miladiya don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallaci na cikin kan na jandarmeri a unguwar tala babban birnin yamai jamhuriyar nijar muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a karatu sati biyu da suka wuce an samu matsala wajen ɗauka ga baki ɗaya muka samu matsala daga kan aya ta ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u duka muka samu matsala wajen ɗauka kuma karatun yana da amfani a ɗauke shi za mu faru da kaya ayyuhan ladina amanu aya ta wato 103 kenan ko 104 saboda mu kawo fassara a gurguje ko da ba mu kawo bayanai da muka kawo a wancan lokaci ba saboda mu hada wato ayoyin kowane karatun an tashi ana neman sa a same shi kai tsaye Allah ramma za mu tashi cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhan ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhunna wasma'u
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ce, Ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka imani, la ta ƙulu ra'ina, kada ku ce ra'ina. Gadi ko, wa ƙulun zurna wasu ma'u, sai dai ku ce unzurna wasu ma'u ka saurara, wato ku saurara, walil kafiri na azabun ali, kuma kafirai suna da azaba wacce take mai raɗaɗi. A nan aya muka kawo cewa wannan aya tana da alaƙa da abin da yahudawa suke zuwa gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna da suka ji sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan annabi yana karanta musu ayoyin Allah yana karantar da su suna cewa to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama unzurna ko kuma ra'ina abinda kalmar ra'ina take nufi muka ce tana nufin kalma mai kyau wato su sahabbai suke nufi tana nufin saurara mana dan jira mu kaɗan bari mu iya sai ka ƙara mana in gane ko to kuma tana ɗaukan ma'ana mara kyau in gane ko daga cikin ma'ana mara kyau da take ɗauka tana ɗaukan jahilci da wawanci to su yahuda sai su faɗe ta suna nufin su wato su taɓa mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ko muka kawo misali muka ce kamar a cikin yarukanmu na ƙasa akwai harshen zabarmanci idan ka ce bori abu ya yi kyau ko ba haka ba amma da hausa in kana nufin ka ce bori kenan wani kafirci ne wani wata abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala baya so to idan wanda yake faɗin wancan ba yana nufin abu mai kyau ba kaga shi niyyarsa gurbatacciya ce ko ba haka ba amma mai faɗinta da ma'anarta wacce aka santa da zabarmanci yana nufin abu ne mai kyau ko ba haka ba to kaga irin wannan don a gane misali to a cikin larabci akwai kalmomi da suke ɗaukan ma'ana fiye da ɗaya in akwai ɗaya tana da kyau ɗaya ba ta da kyau kun gane ko to sai mu ce wato a yi amfani da in akwai wacce kuma ba ta ɗaukan ma'ana sai mai kyau to gwara a amfani da ita kun gane ko gwara yi amfani da mai wacce take daukan ma'ana ɗaya mai kyau domin kada ya zamto wani ya ɗauki wacce take daukan ma'ana biyu ya dinga amfani da ita a wajen mara kyau kun gane ko to irin wannan tarbiyyar sai Allah subhanahu wataala ya tarbiyyatar da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to idan sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna magana da shi to kada su ƙara cewa ra'ina tunda akwai wata kalma da take zama a madadin ra'ina wacce ba ta daukan ma'ana biyu ita ce unzurna wato saurara mana jiramu mu iya kun gane ko to ku yi amfani da unzurna dan saurara mana ke tunda waccan kamar yadda suka nana Aisha ta rawaito mana wato cewa Yahudawa idan suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za su sallama sai su ce assalamu alaikum assalamu alaikum wato suna nufin mutuwa assalamu tana nufin sai su cinye kalmar assalamu gane ko sai su ce assamu haga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai musu da wa alaikum kuma haka mutuwa ta tabbata a kanka suke nufi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kuma mutuwa ta tabbata a kanku kaga wannan ya har na Aisha ta ce wa la'anatullahi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a mai musu da iya abin da suka haɗi kun gane ko kun ga adalci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inan dai abin da za mu fahimta a ƙarƙashin wannan aya shine dukkanin kalma wacce take mara kyau Allah ya hane mu da mu aiki da ita mu ɗauki kalma wacce take mai kyau musamman ma ta kasance ta shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan kalma idan mutum ya faɗe ta ya san abin da yake nufi yana so ya taɓa mutuncin manzan Allah kai tsaye ya kafirta to da su yahudawa kafirai ne shine malamai suka ce musamman ibnu kathir a karkashin wannan aya yace to kaga yadda Allah subhanahu wataala ya hana a yi koyi da magana ko wani kauli na wanda ba musulmi ba kafiri to in ba da aula ka yi kokarin koyi da wanda yake kafiri a wajen ɗabi'unsa ya yi wata irin shiga kai ma ka ce irin ta kake so kai kai baka da shiga sai irin ta arna ya yi wani irin aski ka ce kai ma irinsa kake so duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kama da wasu mutane to shi ma ya zama dan cikin su ya zama su kenan bai halatta ba ka dinga yin kokarin koyi da yahudawa da kafiran duniya yi kokari ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana an aiko muku manzo ne dan ku yi koyi da shi kyakkyawan abin koyi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kada ka yadda ka bar 'ya'yanka wato suna yin wato kama da arna ko ka ce duk abin da arna suka ɗauka na duniya na yayi kai ma ka ce ayanka sai kayi musu irin shekarun haihuwa sun zagayo ka ce kai ma sai kayi bikin haihuwa wannan ba addinin musulunci ba yana cikin idoji na kafirai ka koma littafin shekul islam ibn tamiya wanda yake da suna iktida'u siratul mustaqim mukhalafata ashabul jahim ya kawo a ayadul kuffar yana da cikin idudduka na kafirai kun gane ko cewa in shekarar haihuwarka ta zago ka yi biki ka yi ka ce kana murna wannan Allah subhanahu wata'ala bai yadda da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba sahabbai ba su ba idan shekarar ka ta zagayo ka yi shekaru da yawa ƙara tsoron Allah ya kamata ka yi domin kullum matsawa kake lahira ko ba haka bane ba in ɗanka ne ka yi ƙoƙari ka ƙara tarbiyyatar da shi akan addinin musulunci ya zama nagari wanda ko da bayan ka mutu zai maka addu'a ya zama waladun salih haka nan kuma mu nisanci ƙoƙarin sa wa ‘ya'yanmu irin kayan arna musamman ‘ya'ya mata sai kaga ana ɗauka ana sa musu matsatsun katin suna ƙanana sai a ce ai yara ne to ai idan ka ci gaba da sa musu waɗannan kaya suna ƙanana suka girma ba su saba da kaya na mutunci ba to ba za su ji daɗin wancan na musulmi in gane ko haka tun daga me ake cewa wato reshe tun yana ɗanyi ake lankwasa shi in gane ko idan mutum ya riga ya girma tarbiyya tana da wahala a kan amma tun yana karami ana koyar da shi yadda addinin musulunci ya kamata ya kasance to sai ka gani ko da baka nan sai yaro ya tashi da tsoron Allah subhanahu wataala to sai mu hankula da faɗin kalmomi waɗanda ba su da kyau a musulunci Allah ce la taqulu ra'ina ya ku mu'mine kada ku ce ra'ina wa qulu ku ce unzurna ku faɗi kalmar unzurna ita tana ɗaukan ma'ana guda kenan saurara mana jira mu mu iya sai ka ƙara mana in gane ko wasma'u sannan ku saurara sauraro na karɓa Allah ya ce wa wato sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wanda zai biyo su daga baya to su saurari manzan Allah sauraro na karba sauraro na wato da'a in sun ji su bi duk abin da manzo ya gaya mana mu bi shi duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi mu karbe shi hannu biyu mu yi da'a mu ce sami'na wa atana kan mu yi irin na yahuda da suka ce sami'na wa asaina suka ce mun ji mun saba Allah ya ce walil kafirina azabun alim kuma lalle kafirai suna da azaba wacce take mai raɗaɗi wannan kenan Allah subhanahu wataala ce ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina kenan alladhina kafaru min ahli alkitabi wa'annan wa'anda suka kafirta daga cikin wa'anda aka bai wa littafi sune yahudu da nasara wal mushrikina da kuma wa'anda suke mushrikai kafirai wanda suka riki gumaka alloli abin bauta daga cikin kafirai maka da wa'anda suke har zuwa yanzu mun gane ko dukansu ma ya waddu lazina kenan ma ya waddu ba sa so ba sa muku fata kenan ba sa kaunar an yi nazzala alaikum a saukar muku wato daga gurin ubangijinku min khairin wato wani alkhairi min khairin min rabbikum kenan a saukar muku da wani alkhairi daga gurin ubangijinku ba sa son haka kenan dukkanin kafiran duniya yahuda ne ko nasara ko kuma wanda yake bautar gumaka ko wani wanda ba musulmi ba to ba sa san alkhairi ga al'ummar musulmi shine Allah yake gayawa manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa kenan waɗanda suka kafirce ma Allah subhanahu wataala cikin yahudu da nasara da kuma mushrikai to ma yawaddu an yunazzala alaikum kenan sai ka kaddara ba sa san wato Allah subhanahu wataala ya saukar a gare ku min khairin min rabbikum wato wani alkhairi daga gurin ubangijinku koya yake kaɗan ne ko mai yawa ba sa son wato Allah ya saukar da wata aya domin duk ayar da za ta sauka idan sun san in kun bi ta kun yi aiki da ita za ta zamto mai alkhairi a gare ku za ku samu lada za ku samu daraja a gurin Allah subhanahu wataala to ba sa son haka Allah ce wallahu yaqtasu bi rahmatihi man yasha Allah shine wanda yake keɓantar rahmarsa ga wanda ya so rahama anan za ta ɗauki abubuwa da yawa rahama ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabta da Allah ya bashi ya turo shi manzo inda wannan rahama ce daga Allah Allah ne ya zabe shi hakanan kuma rahama za ta zamto jin kai da tausayi na ubangiji ga muminai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin da Allah ya shiryar da kai ka zamto musulmi mabiyi manzo sallallahu alaihi wasallama wannan rahama ce inda Allah ya ga dama sai ka zamto ma ba mutum ba ma sai ya yoka dabba amma sai Allah ya yoka mutum kuma musulmi mabiyi manzo sallallahu alaihi wasallam to Allah yana kebantar rahmarsa ga wanda ya so wallahu zu fadlin azim kuma Allah ma abocin falala ne mai girma Allah subhanahu wataala ya samu daga cikin falala ta Allah subhanahu wataala na ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نعم الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها wato babu wata aya da za mu shafe ta aunin siha ko kuma mu mantar da ita wato ku ita ko kuma mu kyale ta wato ta daina aiki in gane ko na ati bi khairin minha face sai mun zo da wata mafi alkhairinta idan duk ayar da Allah subhanahu wataala ya shafi a cikin alkur'ani ko dai ya shafi qira'atta ba a karanta ta ko kuma ya shafe hukuncinta ana karanta ta amma hukuncin baya aiki ko kuma aka shafe kira aka shafe hukuncin kun gane ko aka zo da wani hukunci daban ko kuma aka shafe wato hukuncin aka bar kira'a duk da yadda Allah subhanahu wata'ala ya wajen nasu to ko kuma ya kyale ayar kenan an-nisyan muka ce yana zuwa da ma'anar kyalewa nasullaha nasullaha fanasiyan ko suka bar Allah Allah ya basu domin Allah ba an jingina masa mantuwa to ko kuma Allah ya sanya wannan ayar ta amantar da Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai gabaki daya ayar ma gabaki daya to duk abin da Allah subhanahu wataala yayi na nas kun gane ko ko barin hukuncin aya ta daina aiki to sai Allah ya zo da wata wacce ta fita alkhairi ko dai ta fita alkhairi wajen samun lada kun gane ko ko kuma ta fita sauki a wajen aikatawa mun kawo misalai da yawa muka ce Allah subhanahu wa ta'ala wato ya sauƙaƙa da a farkon musulunci wato mutum ɗaya a wajen yaƙi musulmi guda zai tunkari mai wato kafiri guda goma ko ba haka ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shafa hukunci ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'afa Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa muku saboda ya san akwai masu rauni a cikin sai aka canza da mutum wato biyu ne mutum biyu cikin kafirai musulmi guda in gane ko haga wannan ai sauki ne Allah subhanahu wataala alkhairi ne ya kawo ko ba haka ba muka ce kamar canza alƙibla in gane ko aga anan alƙibla ana kallon baitul maqdis ko kafin sai Allah subhanahu wataala ya canza daga baitul maqdis a kalli wato ka'aba tunda ya ga manzo sallallahu alaihi wasallama na wato yahuda na ta goranta masa suna cewa tunda dai inda muke kallo muke ibada yake kallo nan gaba ma zai dawo yahudanci mun gane ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutsu Allah subhanahu wataala ya canza masa alqibla Allah ce qad nara qad nara tuqalliba wajhika bis sama hakika muna ganin wato wato juyawar kanka ko daga kanka zuwa sama saboda me wato a canza ka'aba zuwa gare a canza maka alƙibla don ka daina kallon baitul maqdis ka koma kallon baitul haram shine ka'aba kenan Allah ya ce falan walliyannaka qiblatan tarbaha to da sannu za mu canza maka wannan alƙibla wacce kake so ka yadda da ita shine Allah ya ya saukar da hukuncin a kalli alƙibla za mu zo ayoyin suna nan gaba gane ko sannan Allah subhanahu wata'ala da wato ya hukunta mace wacce take mai idda wacce mijinta ya mutu za ta shekara guda a cikin gida ba ta fito ba tana ta kaba ko ba haka ba sai Allah ya sauƙaƙa shi da wato idda ta zamto wata hudu da kwana goma kaga duka wannan sauƙi ne da Allah subhanahu wata'ala ya kawo da alkhairi a cikin annask ko ba haka ba da sauran dai abubuwa da muka ambata a wancan sati to Allah subhanahu wataala ya ce alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir shin baka sani bane ya kai manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbanka anna Allah lalle Allah ala kulli shay'in qadir wato a bisa dukkan komai bai iko ne akan dukkan komai a wancan sati muka wato na ta cewa alam ta'lam anna Allah shin baku sani ba amma ka'idar ta'lam tana magana ne ga mutum guda in gane ko shin baka sani ba ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ba wai Allah ya san bai sani ba a'a dan a tabbatar masa da ya sani da kun gane ko sannan kuma tare da shi da sahabbansa ai duk sun tabbatar Allah shine ala kulli shay'in qadir shine mai iko a bisa dukkan komai sannan Allah ya ce alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard shin baka sani bane cewa lalle Allah subhanahu wata'ala shine mamallakin sammai da ƙasai shine lahu mulku samawati wal ard shine mamallakin sama da ƙasai tsammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai duka Allah ne mamallakin su muka ce duk wanda Allah subhanahu wataala ya bashi mulki ya dan ara masa kun gane ko amma ba cikakken mai mulki bane ba Allah subhanahu wataala shine cikakken mamallaki kun gane ko duk wanda Allah ya bashi wani bangare na mulki an ara masa ne kuma an jarrabe shi jarrabawa cewa wannan amana da Allah ya bashi cewa zai gudanar da shi wato cikin abin da Allah yake so ko zai yi gaskiya zai adalci idan bai yi ba to kaga bai ci jarabawan nan ba ko ba haka ba cin jarabawa shine kai gudanar da iya gwargwanin ka dan adam ne dole kai kuskure kullu bin adam khata dan adam dole ya kuskure a cikin gudanar da wato jagorancinsa amma kuma kada ya sake ya yi shi da gangan abinda ba a so ganganci kuma sannan idan an yi kuskure a zo a gyara shine abin da ake so ko wa khairul khata'un wa khairul khata'in tawwabun mafi alkhairin masu kuskure sune masu tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan shine to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardi shin baka sani cewa lalle Allah wannan raddi ne ga su Yahuda da suka fa suka in suke so su suka cikin wato annas kamar yadda muka gabatar da ay da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya al-qibla ya juya daga baitul maqdis ta kalli Ka'aba sai suka fara cewa me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau yayi kaza gobe yayi akasin sa kun gane ko yau ya ce kaza gobe yayi abin da yake sabanin haka to sai Allah ya mai musu da martani daman aikin su ne suka cikin alkur'ani kun gane ko sun yi suka cikin lafuza na alkur'ani suka yi suka cikin ma'ana ta alkur'ani yanzu kuma suke so su suka cikin hukunci na alkur'ani suna so su ce wannan hukunce hukuncen ma na shafe hukunci zuwa wani hukunci manzan Allah ne ke yin sa sai Allah ya mai da martani ya ce ba manzan Allah ke yi ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ne domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu to bugu da ƙari ma sai Allah ya nuna cewa to ai mulkin sammai da kasai da jujjuya su duka suna cikin ƙarƙashin mulkin Allah subhanahu wa ta'ala kenan Allah shi ya hukunta haka shi ya so ai haka gane ko kenan ana ƙara dawo da hankalin masu imani su tabbatar cewa mulkin sammai da ƙasai na Allah ne shi ke jujjuya lamura shi ke aikata abin da yake so kun gane ko fa'alun lima yuri kenan duk abin da yahuda za su faɗa da waɗanda suka kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan abu ne wanda yake wato na suka na banza Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da su sannan kuma zai yi maganin su a nan duniya ya kyale su ne saboda talala idan aka je lahira kuma zurbinsu zai yi yawa azaba su za ta yi yawa Allah ya tsare mu Allah subhanahu wata'ala ya ce wato alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard shin baka sani ba ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam da kai da sahabbanka wato mulkin sammai da kasai na Allah ne mallaka Allah ne Allah ya ce wa malakum min dunillah ba ku da wani koma bayan Allah wani abin majibincin lamari kenan wanda za ku rika koma bayan Allah min waliyin na daga wani wato makusanci wala nasir ko kuma mai taimako kenan duk wanda kuka rika kuka rika kuka rika koma bayan Allah a matsayin abin mai taimako ko kuma makusanci to kun kama kafar wala gane ko kamar ka kama gidan gizo-gizo ne ka san ka kama me ka gama banza to shi ne kada ka riki wani koma ban Allah wato a matsayin wanda za ka rika wanda zai kare ka babu wanda zai kare wani wanda Allah ya kama shi da azaba sai dai Allah ya ga dama ya ma'afuwa Allah ya tsare mu da sabon Allah subhanahu wataala Allah ya ce am turiduna أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل na'am ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل Allah subhanahu wa ta'ala ce, Am turiduna an tas'alu rasulaku, shin ko kuna so ku tambayi manzonku ne? In gane ko? Wato, kuna so ku tambayi manzonku ne kama su ila Musa min qabl kama yadda aka tambayi annabi Musa gabani? Nan ana jan hankalin sahabbai na manzo sallallahu Alaihi wasallama, kada su yi kamanceceniya da Yahudawa da suka yi wa annabawansu izgidi, suka yi wa annabawansu tambayoyi na, na, na rashin wato eh, wato na rashin imani irin tambayoyin da suka dinga yi wa annabawansu kamar yadda suka tambayi annabi musa alaihi salam cewa ya, ya, ya, wato ya zo musu da allah su gan shi kirikiri sannan su imani ko ba haka ba da sauran abin da kiristoci suka ce wa manzo, eh, manzo annabi isa alaihi salam cewa ya sauka ya roki Allah ya sauko musu da ma'idatan minas sama gane ko su kawo musu tabul amanje daga sama da abinci sannan su ci sannan su yi imani da shi kaga duka wannan tambaya ce ta izgili da sauran tambayoyi to shine Allah yake kiran wato muminai yake wato yi musu ta'azir gargadi kada su yi haka an am tasalu rasulakum shin ko kuma za ku yi tambaya ne ga manzonku ko kuma kuna tambaya ne wato irin tambayar da wato aka yi wa annabi Musa alaihi salam to kada ku yi haka kenan tambaya ce ta zargi am turiduna shin ko wato am turiduna an tasalu rasulakum shin ko kuma kuna son ku yi tambaya ga manzonku ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku yi haka kenan abin da ake nufi kenan tambaya ce amma ma'anarta me ana hanin ku da kakku domin ba aiki bane mai kyau kama su ila Musa min qabl kamar yadda aka tambayi Musa wato annabi Musa alaihi salam gabani Allah ya ce man yatabaddal kufra duk wanda ya canza wato kafirci bil imani da imani faqad dalla sawa asabil hakika ya bace daga tsakiyar hanya kenan ya bace daga hanya wacce take miƙaƙiya hanya ta kwarai kenan anan muka kawo a wancan sati cewa tambaya ta kasu kaso da yawa akwai tambayar da tana da kyau mutum ya yi ta dan ya nemi sani ko ba haka ba idan ka yi tambaya baka san wani hukunci ba dan a sanar da kai ka gyara abu ne mai kyau ko ba haka ba an zargi ma wanda baya tambaya saboda ya san addini ko ba haka ba an za mu ga rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sabansa cike take da tambaya wacce take mai ma'ana ko ba haka ba wani zubin ma suka ce muna murna muna farin ciki a yi bakon balaraban ƙauye domin shi zai zo ya tambaya ne tudurwa straight zai zo ya tambaya ya tambaya abin da su ba za su iya tambaya ko ba haka ba ne ba Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ba manzan Allah ikon amsa wannan tambaya sai su samu ili. To abin da ba a so a cikin tambaya shine tambaya ta zamto mara amfani. Mun gane ko muka kawo hujjoji cewa Qur'ani ma ya ba mu labarin akwai tambayoyi da aka ko wa yas'alunaka anil mahid suna tambayar ka dangane da jinin haila me wato hukuncinsa Allah ya bada wato amsa ko wato ulhuwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid kace musu jini ne na kazamta ko kuma wato najasa ne wanda in ya wa mata kada a kusance su kada kuma su wato su yi sallah ko su yi azumi idan wato suka ajiye azumi da sallah idan lokacin azumi ya wuce suka tsarkaka to su rama azumi ko ba haka fa sallah ko ba za su rama ta ba da sauran hukuncin hukunci sannan Allah subhanahu wataala ya ce wa yas'alunaka anil khamri yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambayan ka dangane da hukuncin giya da caca Allah ya bada amsa ko ba haka bane ba sannan muka kawo hadisu jibril hadisin da malaika jibril ya zo yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyi in gane ko to a nan za mu fahimci fiqhu da yawa a cikin wannan na farko dai malaika jibrilu ba ya jahilci abin bane dan a koya maka kana iya yin tambaya domin a ba da amsar ta waɗansu su amfana kai ka san ma wato abin da wannan amsar za ta kawo ta tambayar amma wasu ba su sani ba kuma ka san ba su sani ba sai ka yi tambaya a madadinsu don su zamto su samu ilimi in gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril yana tambayarsa yana ba da amsa ko ba haka ba to sannan akwai tambaya da ake yi wato kana jin kunya ka yi tambaya sai ka wakilta wani ya ma tambaya muka kawo hadisin Ali bin Abi Talib da yake cewa ya kasance yana jin kunyan manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya umarci Miqdad bin Aswad ya tambayi manzon Allah dangane da masala ko ba haka ba to haka nan ba a son tambaya irin waɗanda ake zargi shine tambaya wacce ba za ta yi ma amfani ba Allah ya zargi waɗanda suke tambaya yake cewa la tasalu bal ma haniye la tasalu an ashiya'a in tubu da lakum ta su'ukum idan ta bayyana wato kada ku tambayi wasu ababe wanda in ya bayyana gare ku amsar su za su zamto matsala gare ku za cutar za su cutar da ku wannan wato amsar tambayar ta kun gane ko shi yasa taran sayyidina Umar suna tafiya tare da wato abokin tafiyarsa sai aka watso wani ruwa daga wani gida kun gane daga goni guri sai wancan abokin tafiya na sayyidina Umar sai yake so yayi tambaya akan wannan ruwa ya ce wani irin ruwa ne aka ya ce kakka za mana kakka tambaya na nemi tafiya kenan dai kaji a nan sun tafi a matsayin ba su san wani irin ruwa ba ne ba a so ka yi tambaya abin da ba a ce sai ka tambaya kun gane ko to wannan shine sannan akwai tambaya ta ta'annuti tambaya ta kure kun gane ko ita ma ba a so ka yi tambaya don ka kure mutum wannan bai dace ba mutum ya yi wa mutum tambaya don ya kure mutum don da ya nuna cewa ko ya gajiyar da shi kun gane ko ita ma ba a so irin wayannan tambayoyi kun ga irin wannan duka yana daga cikin sifa ta yahuda wani zubin ma za su yi tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce in ya ba su amsa za su yi imani kamar yadda muka karanta a baya amma menene suna so kawai su yi tambaya ne su more ba dan su samu ilimi ba to ana yin tambaya ne dan a samu ilimi to wadda tambayar da za ta zo bayan tambaya ne amfani ko ta zama tambaya a zargi irin wannan Allah subhanahu wata'ala wato ya tsawatarwa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kada su yi irin wayannan tambayoyi shi yasa ya ce am turiduna an tasalu rasulakum kama su ila Musa min qabl shin ko kuna so ku dinga yin tambaya ga manzonku ne kamar yadda aka tambayi annabi Musa gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace to duk wanda ya aikata haka waman ya tabaddal kufra duk wanda wato ya canza kafirci wato ya karbi kafirci da imani bil imani da imani faqad dalla sawa as-sabil to hakika ya bace daga hanya wacce take ta kwarai hanya wacce take miƙakkiya zuwa ga tafarkin wato Allah subhanahu wataala Allah ya ce wadda kafirun min ahli kitab ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا نعم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق نعم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير
Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ce, wadda kathirun min ahalil kitab, da yawa daga cikin wato ahalil kitab Yahudu da Nasara, wato sun so, lau- wato lauya ruddunakum sun so, da dai za ku yi ridda ku bar addininku. In gane ko? Allah subhanahu wa ta'ala ce, min ba da imanikum, wato bayan imaninku, ku fara ku zamto kafirai. don me hasadan min inda anfusihim saboda hasada da yake cikin zukatansu in gane ko min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan wato gaskiya ta bayyana gare su sai Allah ya ce fa'afu wasfahu to ku yi afuwa wasfahu ku kauda kai hatta ya ati Allahu bi amri har sai Allah ya zo da al'amarinsa ko kuma har sai Allah ya yi umarni ya zo da umarninsa kenan Allah ce inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah wato mai iko ne a bisa dukkan komai wannan aya wato akwai ma kamar wasu malamai sun kawo sababin nuzul ɗinta wanda kuma ya inganta daga ciki wato ruwaya ta Ka'ab Ka'ab bin Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa anna Ka'ab bin Ashraf wato wani da ake cewa Ka'ab bin Ashraf al-Yahud al-Yahudi wanda yake ba Yahude ne kana sha'iran ya kasance mawaki ne wato a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana ya'jun nabiy sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin waka ta suka ta manzo sallallahu alaihi wasallam shine hija mun gane ko sannan bayan bugu da ƙari bayan yana yin waka yana zambo yana bacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan wake nashi sannan wa yahridu alaihi al-kuffar quraish kun gane ko yana kuma motsa kafiran qurayshawa yana wato motsa su cikin suka ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wakensa yana wato sanya kafiran qurayshawa su ma su ya motsar da su su wato su soki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wakensa dawon kun san mawaka Allah ya zarge su Allah ya ce wa shu'ara'u yatba'uhumul ghawun ko ba haka ba suna bin wato abin son zuciya ko kuma batattu ko kuma batattu suke bin su ko kuma su da kansu su mawaƙan suna bin abin da yake ɓata ne na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam tara annahum fi kulli wadin yahimu shin ba ku ga dukkanin wani kwazabzabo ko wani rami rubtawa suke ba komai faɗi suke da bakin su magana da ta cancanta da wacce bata cancanta su faɗa ba sai kaga suna faɗanta in gane ko to Allah ya soki mawaka da wato da da zargi cewa komai suna faɗa domin mawaki yana iya faɗan maganar da yake ya san ƙarya ce wato ya ce kuma ga ta gaskiya ce domin ya samu wani abu to wannan kaga duka zargi ne Allah ya zarge su da su amma Allah ya keɓance wasu daga cikin su ya ce illal ladina amu sai dai waɗanda suka yi imani yana wanda suka yi imani cikin waƙar su ba sa faɗin komai sai gaskiya to kaga wannan ban da su mun gane ko to shi wannan Ka'ab bin Malik Ka'ab bin Ashraf al-Yahudi yana yin waƙa ne na sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai kun gane ko sai ya kasance kafiran shirkai na maka kun gane ko da na madina wato suna jin daɗi suna ƙara sukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi suna tsananta wa manzan Allah wajen cutarwa fa amara Allah ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzo nabiyahu manzansa bis sabri ala zalika sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi hakuri dangane da wannan cutarwar da suke suke masa yahuda wal afu anhu kuma ya afuwa ya kyale mun gane ko al afu shine ka kyale abin da ya gabata kenan an riga an cutar da shi manzo Allah subhanahu wataala ya ce to ya yafe musu wa fihim nazalat dangane da sha'anin su ne wannan aya ta sauka wadda kathirun min ahal kitabi law yaruddunakum kun gane ko sai aya ta sauka dan ta nuna tasliya rarrashi na manzo sallallahu alaihi wasallama to anan wasu malaman sun dauki cewa wannan aya mansufiya ce amma wasu suka ce a bata ba mansukiya bace wannan abin da ake nufi da mansukiya shine an shafe ta kenan ayoyi da suka zo cewa a yaƙi mushrikai sun shafe wannan aya mun gane ko kamar yadda ibn kathir ya kawo ya ce wannan ayar kamar yadda wasu malamai kafin nan ya kawo nazirwa wannan ayar lalle mun san cewa yahudawa da dukkanin wani kafiri da bai imani da Allah ba ya cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman da yahudawa mun gane ko da mushrikai shine Allah subhanahu wataala yake ƙara ba mu labari don ya mu tabbatar da cewa wannan aya akwai ayar da take ƙara fassara ta cikin surata al-imran Allah ya ce wala tasma'unna min alladhina utul kitaba ko min qablik min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira Allah ya ce tabbas lalle za ku ji wato daga cikin waɗanda aka bai wa littafi yahudi da nasara da kuma waɗanda suka zamto mushrikai kafirai masu bautar gumaka za ku ji cutarwa mai yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai lalle za ku samu za ku ji cutarwa cutarwa ko dai ta baka ko kuma ma ta shirya muku makircin a kashe ku za ku ji su wato wannan cutarwa mai yawa amma sai Allah ya ce wa in tasbiru idan kuka yi hakuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah fa inna zalika min azmil umur wannan yana daga cikin wato manyan al'amura in gane ko ku yi hakuri Allah ya kawo lokacin da wa'annan abubuwa za su kare kun gane ko da wasu malaman suka ce a irin waɗannan ayoyi an shafe su da ayoyin da aka ce a kashe mushrikai faqatulul mushrikina kun gane ko faqatulul mushrikina kun ga haisu wajadtumu wasu malaman suka ce waɗannan ayoyin sun shafe amma abin da ake cewa kamar yadda muka gabatar a farko Allah subhanahu wataala dai ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri ne amma ayoyin suna aiki akwai lokacin da in ba a shirya ba in gane ko ba a sami kimsi ba to sai a yi ta haƙuri in gane ko a yi ta haƙuri a kau da kai a ci gaba da shiri in gane ko wannan shirin kuma akwai kimsi na wato wanda yake hissi wanda ake gani akwai kuma hissi akwai ma'anawi wato kimsi wanda yake mai ma'ana kimsi na zahiri shine a tanadi makaman da za a yaƙi kafirai dole ne a tanada kun gane ko sannan kimsi wanda yake ma'anawi shine gyara zuciya gyara ruhi kula da addini a kimtsa zuciya ta zamto ta gane waye Allah ubangijinta domin zuciyar da bata san Allah ba nan da nan za a ci galaba a kanta a wurin yaƙi idan ya zamto da zuciyar muminai da zuciyar kafirai duka akwai sabon Allah to a nan fa wanda ya fi ƙarfi shi zai galaba in gane ko amma idan akwai imani to imani shi ke galaba akan kafirci duk ƙarfin da za su kun gane ko Allah sai kawo taimako da mala'iku ma ba ka ganin suna ta halaka kafirai to wannan shine ake son ƙarfin imani shi yasa ayoyi da za mu karanta wanda za su biyo bayan wannan ayat za ku ga suna nuna haka domin ayoyi ne da za su magana akan sallah da zakka da sauransu kenan kaga aya tana nan tana aiki kenan an dai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kauda kai yayi hakuri wato da abin da Yahudawa da kafiran maka suke na cutar da shi kenan har lokacin da Allah ta ya ce Allahu bi amri Allah ya zo da umarnin cewa a yaƙe su in gane ko kenan wannan ke nuna musulunci yana da tsari ba a ɗaukan mutum ya shiga cikin bala'i ko kuma ya shiga cikin yaƙi bai shirya ba Allah ya san cewa sahabbai da manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin ba su shirya ba shi yasa ya ce musu me fa'afu wasfahu ku kauda kai ku yi haƙuri ku yi afuwa ku kau da kai hatta ya ati Allahu da amri har sai Allah ya zo da al'amarinsa mun gane ko inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne a bisa komai me yasa Allah ya ce wadda kafirun min ahlil kitabi da yawa daga cikin ahlil kitabi wato suna son lauyar ruddunakum da dai za ku girda ku bar addinin kaga cewa lalle sun san cewa akan daidai kuke shi yasa Allah ya ce hasadan min inda anfusi saboda hasada da suke muku da zukatansu sun san cewa lalle akan daidai kuke to dole dama wanda duk ake mahasada shine me asam da na yahuda ba da jahilci bane suke muku haka su suka fi kowa adawa da muminai la tajidanna ashaddan nasa adawatan lil ladina amanu yahud zaka samu mafi wato tsananin adawa ga waɗanda suka yi imani su ne Yahudawa. Sun fi kowa tsanani shi yasa duk a duniya duk wata barna da za a gani a nan a duniya ana fisowa muminai da ƙasashen musulmai za a ga Yahuda ke kimsa ta. Su ba su damu ba ka ka shiga Yahudanci domin su ba sa son shiga ma Yahudanci. Yanzu ka duba a ƙasashen mu wani waye ya san ɗaki na bautar Yahudu. Saboda su a gurinsu in ba jinsin ba Yahudiya kake ba ba za ka shiga aljanna ba. shi yasa ma ba su damu ka shigo addinin addinin su nasu ne na jinsi ne mun gane ko shi yasa suka fi kowa barna a ban kasa za su kirkiri dukkanin hanyoyi na barna da wato hanyoyi na badala a kasashen ku su kirkira muku riba su kirkira muku nau'ika na caca kale kale ga ta nan kala kala ana yi ko ba haka ba duka yahuda suke shiga amma za ku ga babu wato gurin bautarsu a cikin kasashe su ba damuwarsu ka shiga addininsu ba damuwarsu ka kafirce ma Allah subhanahu wata'ala tunda su sun tabbatar za su shiga wuta ko menene lanta masanan naru illa ayyaman ma'aduda sun tabbatar su za su shiga wuta to yanzu me suke so kowa ma ya zo ne a shiga tare in gane ko tunda su sun kafirce to kowa ma ya kafirce wa Allah subhanahu wata'ala domin Allah ya yi jam'i gaba ki ɗaya tura wato wanda ya saba masa wato cikin wuta shi yasa suke kokarin hassada gare ku sun tabbata cewa ku ne akan daidai in gane ko to ya za su dukkanin abin da suka gan cewa kuna bin Allah akan su su bata muku shi sai su hana muku aure sai a ce bai halatta ba duk mutumin da ya aurar da yassa shekara 18 ko ko bata kai shekara 18 ba to shi yawwa za a kama sai ya an daure shi amma kuma duk mutumin da ya bai yarsa tana a shekara goma ta tafi ta karuwanci ta zina ta haihu duka wannan shi daidai wanda ya yi laifi shi ne wanda ya kai ta gidan aure eh ya samu kyauta ya samu bala'i wacce kyauta kyautar da za ta kai ka zuwa ga wuta to kaga duka wannan in ka mutane wai sai kuma abin da yake damu waɗanda za su samu irin waɗannan dokoki hannu wai masu suna wai musulmai wai musulmi ne zai zo ma har ya tattara mutane ya zo ya ce to wannan a duba wannan dokar ina ta kai a duba ta a matsayinka na musulmi ai ba ta kai a tsaya a duba ta ba wannan kazamta ya ce kada ka aurar da ɗiyarka shekara goma sha bakwai amma kuma tana shekara sha goma ma ana tana zuwa ta lalata shi kuma wannan duk daidai ne wannan wani irin abu ne ko a hankalce ko ba ka da addini ya kamata ka san cewa wannan ya saba ma fitra ta ubangiji subhanahu wataala tsarin halitta da Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam ya kamata ya gane wannan sakarci to kaga duka wannan sharri ne na Yahudawa su tallata mana al'aura su sa ka daina ganin girman komai sai girman al'auran mata gashi na a titi ana yawo ana nunawa an sannan an hana aure an hurewa mata kunne cewa aure wahala ne bauta ce duka a sa mace ko kuma a sanya mace a dinga cewa kada ta yadda da umarnin mijinta ko ba haka bane ba a ce a maza da mata a daidaita su su zama ɗaya a dinga yaƙar waɗansu hukunce-hukunce na shari'a na musulunci sai a dinga kun sa akwai algazul fikir yaƙi na ƙwaƙwalwa na tunani da yawa shi ake wa yanzu wasu ƙasashen na laraba ne ma asali ƙasashen musulmai sai ga waɗansu hukunce-hukunce dokoki na kafirci ake amfani da su sai a ce gado mace da namiji ɗaya ne a daidaita su wai a ce idan aka ce a bawa namiji kaso biyu na mace an zalunce ta to bari mu ɗauki wannan an ce wannan shine zalunci ko sannan a bar mace ta zama kamar namiji wanda ko an batta an ce ta zama kamar namiji wallahi ba za ta iya zama kamar namiji har abada in gane ko to idan muka ɗauki wannan sai mu ce da wannan wanda ya ce a raba gado a ba namiji kaso biyu na na mace guda wato kasan na mace biyu kasan mace biyu a ba namiji a ɗauki ɗaya a bata da kuma wanda da bai yadda ma ta zamto mai gadon babbal ita ce kayan gado kafirci lokacin ana jahiliya mata gadonsa ake idan mutum mahaifinsa ya mutu ya ban mata hudu suna cikin kayan gado raba su za a shi ma ya samu nashi matan mahaifinsa ta zamto cikin gadon shi da wanda bai yadda ma ya macin ta rayu ba haka rami yake ya binne ta a daranta ya ce saboda kun gane ko saboda wai kattakawa abin kunya ko kuma ɗawaniya da mace akwai wahala sai ya haka rami da ranta sai ya binne ta musulunci ya ce a su rayu ya ce maimakon su zama kayan gado su zamto su ma suna gado duk nau'i na gado duk nau'i na gado da Allah ya faɗa sun fi shida babu inda babu mata bal ma za ga su suka fi yawa rabi namiji ɗaya ne a cikin biyar da suke cin gado namiji ɗaya ne ke cin rabin dukiya shi ne miji amma guda hudun duka mata ne in ma ya tsatso ko ba haka ba in ta kaɗai ta ita kaɗai rabin dukiya mace ita za a bawa sannan idan ya zamto shaƙiƙai shaƙiƙiya tana cikin masu cin rabin gado li'abbiya tana cikin masu cin gado rabi sannan wa eh sannan jikanya wato ɗanka ‘yar ɗanka idan shi baya raye ka mutu tana idan ita kaɗai ce za ta ci rabin gado kaga namiji ne kawai miji namiji shi kaɗai aka samu guda ɗaya cikin cin rabin duki idan ka koma haka wajen sulus ko mu ɗauki rubi ɗaya cikin hudu mata da miji kaga daidai idan mutum ya mutu ya bar mata wato yana da ɗa wato ba ta bai da ɗa kawai daga shi sai matar wato shi bai taɓa haihuwa ba bai da wani ɗa mata tana da ɗaya cikin hudu ko ita ta mutu tana da ɗa yana da ɗaya kaga a cikin rubi'i ma sannan idan ka taho sulus ɗaya cikin uku na wato na cin gado na dukiya a cikin sulus kaga na farko uwa uwa ce take cin sulus ba uba shi ban da shi tana iya cin sulus idan babu ‘ya'ya ko kuma babu ‘yan uwa sannan ‘yan uwa al'ummai wannan su babu mace ko namiji maza ne ko mata ne idan suka zamto daga fiye da ɗaya kun gane ko? ikhwatul lu'um kenan ko kuma kaka afwan ba kaka ba uwa dai ko ‘yan uwa daga wanda suka kai daga biyu ‘yan uwa ɓangaren uwa ke kaga nan ko idan ka tafi sumun nan mata ne ba kawai ɗaya cikin takwas matanka in hudu ne in ɗaya ce in biyu ne in uku ne sannan idan ka tafi sai wani rabo ne ba mu kawo sulusani a raba dukiya uku a ɗau biyu a ba duk mata ne ba namiji ko a cikin gado sannan idan ka tafi ɗaya cikin shida ɗaya cikin shida uba ne kawai da kaka amma sauran duka mata ne sai kuma dan uwa le'ummi wanda in ya zamto nan ko mace ko namiji to za a gani kare musulunci ya kula da sha'anin mata sannan in ka koma ahkam surori nawa ne suka zo da sunan mata akwai suratun nisa akwai suratun rijal suratun nisa gaba daya akwai suratul maryam ko ba haka ba suratul maryam eh ka gani duka idan ka duba wannan za ga musulunci ne ya kula da ya mace ya yi wa suratu kwalak ahkam ne kawai na mata hukunce-hukunce gashi nan da yawa duka saboda musulunci ya kula da mata kenan duk wani fikira da wani tunani zai zo ya nuna cewa musulunci bai kula da ɗiya mace ba to wannan kaga kasan karya ne shi ya ce a kare ta ita ta zamto ma kowane lokaci a ƙarƙashin wani take tana ‘yar ƙarama tana ƙarƙashin mahaifinta ta girma ta zama ta kai aure ta koma ƙarƙashin mijinta ko ba haka ba in ma uban ya mutu kanta ya aure tana ƙarƙashin yayanta ko ƙarinta ita ba a taɓa cewa kewa ce ce ta ce ni ni ce ko ta zo ta ba da kanta abu in mijinta ya mutu ta koma ƙarƙashin ɗanta ɗanta ma zai iya ba da ita aure ya zama waliyinta mun gane ko don walitaka ta ɗama ta fi ta kaka in gane ko ta fi ta uba to kaga duk kowane lokaci mace tana ita ƙarƙashin wani take ƙarƙashin kulawa wani namiji take nan ba a batta ba an taimaka mata an lullube ta an rufa asirinta an sa ta a cikin ɗaki domin akwai duk abin da kaga ana ɓoye shi ana ba shi kariya yana da kima ne kaga kimantawa ce musulunci yawan mace to wannan shine kenan duk za ga yaɗa ɓarna da ƙoƙarin wato a sa mutane su bijire ma Allah subhanahu wata'ala za ga yahuda suna kan gaba Allah tsare mu daga sharrunsu sai su kawo riba su kawo riba su sa mata suna fa'ida a ce wani ba a ce mata riba sai a sanya mata suna daban in gane ko a ta yaɗa zinace zinace a ƙasashenmu sai a kawo a wai a ɗauki wani wai da sunan malinta ya tafi ƙauye yana koya mutane sa sa me ake ce masa kwandam waroron roba in gani duka wannan wai to wai to dole ne sai an yi zina banda sako ne na Allah subhanahu wata'ala Allah zai kama mutum da laifi bai girma kuma zai kai ka kaje ka dauki bala'i cuta to a bar shi gaba ɗaya shi yafi duk wani saban Allah sai a canza masa suna saboda kai ya fito fili a gane shi laifi ne sai a canza masa suna don a sa mutane su aikata Allah ya tsare to Allah subhanahu wata'ala ya ce hatta ya ati Allahu bi amri har sai Allah ya zo da umarninsa na yaki ayi a yaki kafirai kenan ka yi hakuri ka kauda kai inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne a bisa dukkan komai sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa aqimus salata wa atuz zakah وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير نعم الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة قصيد صلى وآتوا الزكاة كما كبايد زكاة wa ma tuqaddimu li anfusikum duk abin da kuka gabatar saboda kawunan ku min khairin na wani alkhairi babba ne ko karami kaɗan ko mai yawa kun gane ko to tajiduhu tajiduna tajiduhu inda Allah kenan za ku same shi a gurin Allah Allah ya taskance muku shi kada ka damu cewa kayi aiki baka irga ba aikin alkhairi a Allah yana nan zai kiyaye maka shi in gane ko inna Allah lalle Allah bima ta'maluna dangane da abin da kuke aikatawa basirun wato yana gani yana lura da shi yana kiyaye da shi in gane ko wannan aya kaga kamar yadda na yi bayani tana ƙara ƙarfafa cewa wato tun da dai wato yahudawa da kafirai suna ƙoƙarin cutar da ku suna cutar da ku ta kowane ɓangare to ku yi haƙuri ku kau da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi da kai da sabanka ku yi haƙuri ku kau da kai har Allah ya zo da umarninsa to a madadin wannan haƙuri da za ku to wa aqimus salata in gane ko to ku tsaye da sallah wa atuz zakka kuma ku bada zakka domin bayan imani sallah ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunai guda biyar to za ku ga dukkan inda Allah subhanahu wataala yake cewa a tsaye da sallah bai ce a yi sallah ba kun gane ko saboda tsayuwa akan yin sallah ya fi karfin ma'ana tsayuwa da yin sallah shine ka yi ta yadda Allah subhanahu wataala yake so a yi ta yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar sannan shi yasa za ga an zargi wato yin sallah a wasu ɓangarori saboda ba a yi ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah ya ce fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun gone azaba ta tabbata ga masu yin sallah amma qur'ani bai shiru aka haka ba sai ce allazina hum sune wa'annan wa'anda dangane da sallar su sahuna masu rafkana ne ba sa yin ta andanutsuwa ba sa yin ta akan lokaci ba sa yin ta yadda Allah ya ce ba sa yin ta a bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sallah ana buƙatar wato kai karatun ta a makaranta gaban malami ba ka tashi kaga ana yi kawai kai ba tana da karatu na musamman kamar yadda muka sha faɗakarwa akwai littafi guda da Muhammad Nasiruddin Albani yayi Allah ya masa rahma mai suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbir ila at-tahrim ka annaka tara siffar sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ka wato ka gani yana sahabbai sun rawaito ya manzo Allah yake tsayuwa ya yake takbiratul ihram ya yake wato yin karatun fatiha ya yake karanta sura hatta surorin da manzo Allah yake karantawa a lokuta daban-daban na salloli an rawaito mana ya yake ruku'i ya yake tasowa daga ruku'i ya yake tafiya sujada ya yake sujada ya yake zama ya yake tahiya sallallahu alaihi wasallam ya yake azkar cikin sallah duka an rawaito kenan dole ne a je makaranta a koyi sallah sallan nan da kuke gani tana daga cikin abu na farko da za a yi mana hisabi da ita a ranar alkiyama yana cikin ayyuka da Allah ya yi umarni a yi sallah ita ce aiki na farko da za a tamba shi yasa idan mutum ya je lahira sallarsa lafiya lau to sauran ayyuka da yawa ma ba za a bincike shi ba za a tambaye ka wasu abubuwa ba saboda sallar ka ta yi to kaga dole sai an je makaranta za a gane yaya ake yin sallah in gane ko cikin nutsuwa da yadda manzo Allah ya hau mumbari yayi sallah raka'a biyu dan sahabbai su gani yace na yi haka dan ku koyi sallata kun gane ko na yi haka don ku koyi yadda nake yin sallah sallu kama ra'aitu muni ku salli ku yi sallah ya ce kuka ga ina yin sallah to lalle a yi kokari a koyi sallah kuma ya ishe ka ka san girman sallah saboda ita ce rukuni biyu daga cikin rukunan musulunci rukuni na biyu kun gane ko bayan kalimatu tauhid to abu na biyu shine da zai biyo baya shine sallah sannan Allah ya ce wa atu zakka kuma ku bayar da zakka zakka ita ma ba yadda kake so za ka yi ba inda akwai gwamnati ta musulunci ita take karɓar zakka in gane ko akai an su gwamnati ta san waɗanda ya kamata a ba su to yanzu ba gwamnatin musulunci gane mu to kai mai ba da zakka Allah ya faɗi irin waɗanda za a ba zakka sunfin mutum takwas ko ba haka ba inna masadaqati lil fuqara'i wal masakin ko Allah ya ce akwai muskinai akwai fukara talakawa dai a takaice akwai wanda suka yi maka aikin fitar da zakka lissafi ko wanda ake zuwa aika su su kai zakka su ma suna ana ba su zakka ko wanda yake matafi ko wanda yake bashi ya mai yawa a bashi ya biya bashi ko kuma wanda yake bawa ne an sa mai lokacin da in ya kawo kudin fansa za a iyanta shi a bashi ya biya bashi ko wanda zai tafi yaƙi fi sabilillah in gane ko ko wanda zai a nan sai ka ɗauki wanda zai yi harkar aikin addini ko wani ɗan agaji ko wani wanda duk za ka iya bashi zakka don ya tafi ya je aikin da zai taimaka wa addinin musulunci to kaga ba wai ka ɗauki zakka ba kana da aboki mai kuɗi da kuke harkoki ka kai wa 'ya'yansa shi ma ya kawo matanka ko kuma wato ka ɗauki zakka ka ba wanda ya zama wajibi ka ciyar da shi ka ɗauki zakka ka ba wa ɗanka ko matarka ko mahaifiyarka duka ba za ka ba su zakka ba su suna da haƙƙi wajibi ka kula da su nan duk wanda yake ko ka ware kuɗin zakka duk masu zuwa neman taimako ka ringa tsakura musu wani ya zo yana bukata haihuwa sai ka ɗauki kuɗin zakka ka bashi zakka ana lokacin ta na yin ka fitar da ita ka rabu da ita ba ajiye ta za ka yi ba ka dinga gutsutsura ta kana taimaka wa mutane da shi kuɗin taimako daban kuɗin zakka daban in gane ko haƙƙin Allah ne wato ƙazamta cikin dukiya ne ake fitar da shi idan baka fitar ba kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce a ranar alƙiyama za a maida ita dutsen guga na wuta a goga a dinga goga maka ita a ranar alƙiyama ana fitar da ita a ga musiba ne shi yasa mutum ya yi ƙoƙari ya rabu da ita ku duba fa yan uwa a cikin dukiyar da Allah ya baka arba'in za in kuɗi ne in gane ku arba'in za ka raba ka ɗauki ɗaya ka ba wa Allah subhanahu wa idan kana da miliyan arba'in fa miliyan ɗaya za ka ɗauka ka rabar zakka saura talatin da tara duka ka riƙe ko ba haka ba to wannan duka a yi ƙoƙari a kula da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimu salata wa atu zakka ta yi ƙoƙari kuma zakkan nan ba ta tsaya a kuɗi ba ga manoma ta gane kuma su noman gujiya da masu noman wato hatsi da da abin nan da masara da sauransu duka akwai wato yanayin da zakkat take kaiwa yawan adadin abin da ka noma din in ya kai buhu ɗari nawa ya buhu ɗari uku ko nawa za a fitar zakka afuwan tiya ɗari uku nake so ce ba tiya ɗari uku tiya ɗari uku kun gane ko bangaren hatsi kenan ko ba haka ba da su gero da su dawa kwaya a cikin abin noma wanda ba a fitarwa da zakka su ne kayan gwari wayannan kayan su tumatiri da tattasai kayan miya ke kayan lambu amma su kuma ana fitarwa kudinsu aka saida su kudinsu da suke ake juyawa suke suka shekara ana fitar musu da zakka hakanan masu gidajen haya ba a fitarwa da gidan haya ko motoci na haya amma kuɗin da suke tarawa ana fitar musu da zakka mun gane ko ana fitarwa da kuɗin da suke tarawa in sun shekara sai a fitar da wa kuɗin zakka mun gane ko haka nan kadarori ba a fitar musu da zakka kadara amma me idan aka sa su a cikin dukiya aka yi lissafi mun gane ko kuma duk ran da aka saida su za a fitar da zakkarsu akwai bayanai ta kanta zakkan nan dole ne a koma makaranta a karanto zakka mun gane ko a karanto ma yadda ake kasuwancin da baki da haka nan wasu suka ce ma'aikatan gwamnati su ma akwai zakka a kansu sai a koma makaranta insha Allah a san yadda ake fitar da zakka wallahu a'lam Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum duk abin da kuka gabatar saboda kawunan ku kun gane ko kuka gabatar na aiki na ibada domin me yasa Allah ya ce li anfusikum domin kai wa Allah biyayya kai da'a ga Allah kai wani aiki na alkhairi kai wata ibada shin amfanin ga Allah yake Allah ba gare ka yake koma shi yasa Allah ya ce li anfusikum domin yau in duka mutanen duniya suka ce ba su bautata ma Allah ba ba su rage Allah da komai ba domin in kai bauta kai za ta amfana haka nan idan ka ce dukkanin mutanen duniya aka samu ba kowa baya sako ya koma yana bautata ma Allah shi shi kadai to wannan bautar fa bata ƙara Allah da komai ba duk abin da muka yi saboda kawunan mu yi kokari mu kyautata domin Allah ba yana son mu Allah ya fi mu san kanmu na'am kun gane ko domin Allah la yafa'al ma yafa'al Allah bi azabikum in shakartum wa amantum ko ba haka ba Allah me zai yi da ya azabtar da ku idan kun yi imani kun gode masa kenan mu yi imani mu gode ma Allah Allah subhanahu wataala ya mana rahama yan uwa to Allah ya ce duk abin da muka gabatar wato saboda kawunan mu ko kuma wa ma tuqaddimu li anfusikum duk abin da kuka gabatar saboda kawunan ku min khairin na da alkhairi wata sallah kai wata zakka wata sadaka da ka gabatar wani biyayya ga Allah da ka gabatar to tajiduhu inda Allah zaka same shi a gurin Allah Allah ya ajiye maka shi sai ma kana mamaki domin idan kai kyautata niyya ma Allah zai rubanya maka lada ne ka same shi a gurin Allah subhanahu wata'ala komai yawansa kuma komai kaɗan ɗinsa za ka samu wato sakamakonsa a gurin Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce inna Allah lalle Allah bi ma ta'maluna dangane da abin da kuke aikatawa wato basirun wato mai gani ne kenan babu abin da za ka yi ka wa Allah kuma babu wani abu da za ka ji tsoron shi ka ce ka aikata Allah bai san da shi ba ko sai ka irga shi a'a kai kawai Allah ya kiyaye maka abinka in gane ko Allah subhanahu wata'ala ya yana yana lissafe yana kiyaye da abin nan da muke aikata Allah ya bamu ikon aikata abin da yake na alkhairi Allah ya sa mu je mu tarar da ayyukan mu na lada a gurin Allah subhanahu wata'ala Allah ya sa mu je mu tarar da ayyukan mu na lada sirrin jayi ayyukan mu na sharri Allah ya bamu ikon tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah